الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين
السلام عليكم
gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin jamagaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a 23 ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da talatin ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas a karatunmu na sati da ya gabata muna cikin suratu hud na ga mun tsaya aya ta arba'in da hudu ta wannan sura cikin sotu hud aya ta arba'in da hudu a kahin nan guntuwar nasiha da nake so yi masala ta isha'at ma'ana jita-jita yanwar jita-jita a yau duk da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mana kashe yin ƙila wa ƙal iyakun ƙila wa ƙal ko cikin abin da ya ta cikin da bukari sauran hadisai sun ganta dai kan cikin abin da ya haramta ma al'ummar shi ƙila wa ƙal ƙila wa ƙal shi na ce jita-jita zancen da ba shi da tushe a ya kai da cikin al'umma to a gaskiyar magana yan idan muka diba a yau duk mai hankali ya sani a yau babu hanyar irin yada jita-jita irin kafafen yada hanyoyin sadarwa wannan na zamani na facebook na whatsapp da duk hanyoyi dai wannan na hanya ta yada labaru ko sadarwa wannan a yau idan ka diba lalle da jimawa manzana ya irin wannan magana kuma ya hanyar kanshi da irin hadarin shi kuma da yadda yake bayani cikin alamun tashin kiyama mutum zai karya yanzu daga wuri guda kai tsaye ta gama duniya gaba daya an tuna wani babu sadarwa ta mutum zai yi kariya yanzu kariya zai yi ta amma ta kai a faɗin duniya gaba daya annabi ya wani maganar sadarwa yan wa idan ka diba yau haɗarinta za a yada wani labari imma a cima wani mutunci kwaba ta sunan wani yanzu abin ya gama duniya kuma kuke da wani kai ka yada ma wannan ka aika wannan kuma kariya ce ɗan uwa na ƙarshe na kwanan nan irin abin da ya shahi wannan bawan Allah na Saudiya Kashogi Allah ya ji ɗan shiga ta mishi a kan masalar shi akwai hoto da ni kai na an kuma shi ba ɗaya ba biyu ba na an danne wani ana tsara kan aka ce ga Kashogi na na san Kashogi sama shekara 20 sama shekara 20 na san shi wanda ya aiko miki da nadi ba kana ga hoton mutumin da yake kwance kana ga huskar shi ba shi alama da kashugi amma kuma an yi bayanin kashugi ne a kashe sai na mai da na ce kadiba da kyau kaga huskar wannan na kwance huska ce mai dogo huska ne kashugi kuwa huska ce fulani ta mu haka huskar shi kaje huskar sa daya na yakan hoton kana kamar sa daya su gaskiya mana ba ɗaya bane ba ni ma na san ka shuki amma ba wannan ba shi bane gaskiya magana amma in an yada a wata hoto bayan cikin satin da aka yi abin wani ya aiko mun ga hoto nan cinya daban da kawa daban da kai daban ɗaya ɗaya ga gawo ka shuki da aka yadda aka mata na ce idan ka diba kuma abu na biyu ka ga na tsaye a kusan shi geriya ne irin yan azawa ta ayas din ayas su ne a tsaye a kewayen shi irin su ne irin suke wa sanda suke mutum gunduwa gunduwa iya cikin abin da suke yi wannan hoton ya ce ka dauko ka dauka a safara kuma zan ga mai abu da zamu gani a yau duk duniya ko Amurka ko Turkiya ko Saudiya har yau ba makhlukin da zai kai maka ga hoto ba maganar bidiyo ba hoton ka shugi a mace ko inda ka mishi har yau ba duniya da ko akwai abin abo yake ba wanda gashi ne har yau ba mai ga abin da ba ga yanda aka yi shi duk da ana tsammanin an sa cikin asiri ana tsammanin an kashe an waye har yanzu ihtimalati ne babu mai hoto kat ba magana bibidiyo wata taka shugi wani makaluki ne ba mai shi a yau a hannun wani hasa abin da ake nema a kawo babu amma an yarda gashi nan ana daɗa shi a yi mai gunduwa gunduwa kawo kuma kuma an yarda kuma kai ma ka yada kai ma ka yada ka yada ƙarya kunun ka tara mutane hankali abin ya muni ma na biyan wa kwanan nan wani shi ma abin da ke aikowa wai za ka ce magana abin karɓa da kyakkyawan magana yau ƙur'ani ke cika saƙo ne daga limamin harami yau ƙur'ani ke cikawa shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya don haka saƙo daga annabi manzala ya mai saƙo ya kama duniya kowa yawa manzala salati ɗari da hamsin saƙo daga limamin harami kawai limamin harami ‘yan waƙari a hili muni ƙur'ani yau da yake hannunmu an ce shekara 441 yau ƙur'anin da yake hannunmu muni musulmi iya da shekara 453 yau na muke yau yau hira na wata shekara hira yau yau hijira ma tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai manzana shekara nawa a maka sha uku ya maka kakar ya hili amma ya ɗaya daga maka daga jama'a harin in wani wani abin suna nan masu yawan gaske a yada abu allah ya abin gaskiya yan wani akwai domin za a ciwa mutum mutunci za a misali akwai wani abin da ake yi zamani ya kawo hausa wani musamaki na kuma ƙi malami sai a ɗauko hoto na a ɗora a kan wani abu kan wani a gani a wani wuri ina wani abu kun ba ni ba ne a yada duniya yanzu kuma kamar wanda ba kowa ba zai iya gani ba ni ba ne ba daga nan da 'yan kwanaki cikin 'yan siyasa an ɗauki hoton wani aka ce gashi a isra'ila gashi na shida shi na yahu a isra'ila abin yawan mamaki sai ɗan cikin 'yan adawa mutumin kwace makari shi ne ko ɗan adawa shi ne ya ce mana wallahi wannan shugaban ƙasa kaza ne a wurin da ya je isra'ila ya ka ɗauko kan wane ya ka ɗora a sama wallahi ka ce shi ne kuma ku an yarda yawa da ake ya je isra'ila ya ce isra'ila kuma wallahi shiri ne za a ɗauko hoton mutum da zir na wani a ɗauko hoton wani a ɗora ta kai ne ko a wani hali mara kyau da ɗan wahimin zaman towaye mai hankali da irin wani abin da yake kai da kawowa kake balle an akwai cin mutunci ga wani balle an akwai cin mutunci ga wani a yi hankalin yadawa don za ka hallaka a banza ka shiga haƙƙin mutum babu haƙƙin shi kuma za a iya cewa arba riba irin musulun mai haramci mafi girman lahin riba ko san lahin riba ko amma za Allah ce mutuncin musulmi bale wani zamanin siyasa da yake zawa kowa sani dai dan siyasa ya yi sharri da abokin siyasar shi saboda karya shi ko mun bai a kabe ka ba saboda demokradiyya ta bashi dama a tsarin demokradiyya akwai wannan an to Allah bai da haka ba kai musulmi kake kai gudun shiga haƙƙin mutum ka ce mutum mutunci wannan wa takaice ne a di a yi hankali wannan mutum ka hanya abu ya tabbata balle in akwai cin mutunci ga wani gaskiyar magana makai mamaki komi ka gani na wani tsari ne ya zo a ɗauki kan wannan a ɗora kan wannan a ɗauki sun baka a juya ko wannan kwanaki ya ga abin da aka ta yaɗawa hoton kabiru gombe aka mai wata sun aka ce wai ya taɓa waye waye wani waye na wani waƙi da wani makadi wani makadi waye har bai yawan to ɗaya mana maka ba har da bai yi ba taɓa shi wai wai Allah ya juyo siffar shi a nan wani malami shiga rediyo ta da makara ya rinka cewa ga wanda ya taɓa har bai yi Allah mai kaza malami ne a rediyo da makara rediyo a daga hudu wallahi ya gashi kabiru gombe Allah ya kashe garin nan lahiyar lau suka gan shi kuma kayan ya zo Allah ya sa an cin zubi zo ba ya tsaya magarya ina muna shiri kai tsaye na bashi a waya yayi waya gashi ya zo magarya kai tsaye muka yi magana mata suka yi zo mu kuma Allah ya kashi garin lahi shi lau an doka an juyi siffar abin alhatar a salula akwai salula za yi akwai wani application a salula sai da shi suka yi juyi ta nuna garama za ka yi wa a yi hankali a hattara Allah ya shirya da mu insha Allah za mu tashi aya ta أربعين دبير إن شاء الله سورة هود إن شاء الله سورة هود ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادى نوح ربه نوح عليه السلام يا كراي ubangiji abin da yake nema fa kuma ce baya lokacin da ruwa ya zo na tufan Nuhu alaihi salam kamar da aka mai umarni ya doki iyalan shi da sauran masu imani to amma can dama an gaya mai cewa iyalanka illa masa baka alila kawai akwai wanda wata kalma ta ubangiji ta bata kansu ma'ana wanda bai tsira ba to duk da haka bai doka ba aka misali a yanzu ta an yi mutuwa kullum makwabta ta kusanka sai kai ta nesa da yawa bai doka ba wannan ne na cikin nashi ba nuhu alaihi salam bayan jirgin bayan ruwa ya zo ya hallakar da din wanda yake hallaka jirgi ya tsaya a kan judi yanzu kuma ya wanga babu da shi ne shi kuma iya ga alkawarin Allah za a mai alkawarin tsirta da iyalan shi to yanzu bai ganin shi ba shi ne yake ce rab ya ubangiji nu ya kira ubangijin shi faƙalar rab inda bin min ahali wa inda wa'adaka alhaq ya Allah ɗana iya daga cikin iyalaina ya kuma alƙawalinka Allah alƙawalinka gaskiya ne na tsamar da ni da iyalaina wa an ta haka mun hakimi kuma Allah kai ne mai hukumci ko kai ne mai hikima cikin masu masu hukumci ko masu masu gwannai kina Allah nan ya mai da ma abin Allah Allah ke duk da bai tare da mu Allah kai ne gwani kai ka san da yake ma ban gan shi ba kuma ya sani Allah mai hikima ne yayawa a wani wuri da baka boye shi wani shi ne zai rabu Allah ina dana magana kenan ina dan shi bai ganshi ba qala ya nuhu qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين yanzu nuhu alaihi salam wannan kalma da yayi ta neman ɗa. Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli wannan ɗa bai daga cikin iyalanka wanda aka yi alƙawarin tsiratar da su alƙashin wannan laysa min ahli an sa wasu malamai Allah ga ta nan an sa wasu malamai wanda suka ga ce ai anan kenan ba daman ba dan shi bane bane cikin shi dan zina ne la haula la quwwata cikin tafsirin malamai da zara magana wanda wani maganin an dangana zuwa ga wasu mutanen kwarai cewa dan zina ne wannan iya daga cikin dakata isra'iliyat mutuwar labari kwashe-kwashen isra'iliyat ne babu nassi na ma'asum wanda ya kawo wannan magana kuma cikin sahabbai abdullahi bin abbas iya ce tabbatar da cewa ba matar annabin allah taɓa zina babu ma allah kare mutunci annabawa ba matar annabin allah ɗaya da ta zina balle wannan sai zina kaga ibn abbas kanshi tun da jimawa ya ture wannan tafsiri da yan kenan an jima da wannan magana da na tana wata isra'iliyat kenan labarai ne da aka samu a wajen malaman ahalar kitab kenan ga musulunci saka yin labarin iya nan kuma ya shigo wasu musulmi na cewa ai dan nuhu ba ɗa ba ne ba na tsarme ɗan zina ne to ba ɗan zina ba ne ba kurin kafuri ne kuran Allah ya yi bayani innahu amalun ghayr salih shi wannan da tsare wana mai aiki aiki mummunan aiki yayi kenan ba dan kware bane ta bangaren aiki amal kenan dan kafiri shine dalilin cewa hudda shi daga cikin layin iyalan shi kuma Allah mai kashe fala tasanni malak laka bi ilm no kakka tambaye ni abin da ba ka masani akan shi ma'ana ni na ma alƙawarin zan tsirtar da kai da iyalanka yawan da kalmar azaba ta fata kansu ke dole ba gani ba kaka tambaye ni kanshi zalana ya mai kashe kaka tambaye ni duk wanda ba gani ba wannan yanwa haka Allah ya kaddara dan shi na jike shi kuma dan shi ba bi matar shi madarab Allah matana inda zin kafar ma ta bi matar وضرب الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا Allah ya buga misali ga kahurai nan cewa alaƙar ka da wani don iyawa ne matuƙa ka kafirce ma Allah ba ta ma amfanin komi mu ɗiyan annabawa ne jikokin annabawa ne ɗiyan malamai ne ɗiyan waliye ne kakannin mu shehune na waliye ne dangantakar ka da wani in kafirce ma Allah ba ta maka amfanin komi shi ne Allah ce Allah da rabar lahan matsalan Allah ya baga wani misali lullazi na kafir gamsu kafir ce ma Allah imarata nuhin umarata duk matar annabin Allah nu da matar annabin Allah lu kanata ta ta abdin min ibadina salih wa'annan mata mata ne na manya-manyan mutane na annabawan Allah sun ga kalkashin wasu bayinmu na kwarai don annabawa ne manzannin Allah ne amma fakana tahun suka ha'ince su na rishin imani bu sani ba suka zamna da su a matsayin mulahuci sun imani su kun ba su da imani alaƙarsu da shi falam yi guni an umar minan lashi'a wannan alaƙarsu da waɗannan annabawa manzannin Allah ba ta musu maganin komi ba alaƙarsu ba ta musu maganin komi ba wakilai da kulanar ma'ad dakhalin su ma yadda aka hallakar da sauran mutanen nu inda aka hallakar da mutanen lu yadda aka wa sauran su ma wayannan matan haka aka sa su wuta tare da sauran masu shiga wuta wannan kenan iya karantar da mu cewa alaƙar ka da wani dan nan iya dan annabin Allah bai imani ba bai mai amfanin kullun alaƙa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira da ya kira Quraysh ya kira gida-gida nasu da makusanta dangi su tafiya su abbas ya ce ku ceci kanku daga wuta ishtaran fusa kuma nan ku tsamar da kanku daga wuta fa inni la agun an kuma lashi'a banna muku amfanin wani abu idan muku imani ba kenan maganar alaka mutum da wani ba ta mai maganin kuni gashi dan dan annabin Allah ne kuma yayi jaji na wannan da Allah subhanahu wataala mai kashe kar ma ka ƙara tambaya ta kan lamarin shi wannan da ba dan kware bane eh ba dan kware bane ba fala ta sa'alni ma la tarka bi ilmi kakka tambaye ni abinda baka da masaniya kan shi inni a'izuka an takun min jahilin nu Allah mai kashe ina maka wa'azi ina maka galgadi kakka shiga layin jahilai nan kaga jahilci ne tambayar kawo Allah ga kawo ba ruwan karshe eh wannan kidan kuma mai bayanin bai dace ba ma ya tambayi halin wannan da sam malamai kashe daga yau ka kara yanzu kenan an tseda lamarin da tambaye shi ma an hana yayi balle Allah mai rama tambaye ɗan ma da yayi shi aka yi wakai bane galgadin yayi hankali ana yayi hankali da shiga layin jahilai yanzu nuhu alayhi salam matsayin shi na annabin Allah manzo na Allah qala rabbi
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال رب نوح يا أبو يا أبنجيزي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ya Allah ina ya Allah ina neman tsari ka kare ni nan kenan wa salamu wani abu ne ya riga yi aka tabbata mai da kurin shi sai yake zo da kon Allah Allah ka kare ni kan in ƙara tambaya ka abin da ba ni masaniya kai shi kina a gaba ma Allah kare shi eh Allah ka kare ni kan ƙara irin wannan tambaya Allah ce wa illa taghfirli walla taghfirli wa tarhamni ya Allah idan har baka mini gafara ba ba ka ji kaina ba idan har ban samu gafara ka barjin ɗanka Allah akwai min khasirin zan zamanto daga cikin tabaku in wa ku diba hadarin kafirci wannan dan shi ne cikin shi Allah halakar da shi tambaye kurin yaya ko damuwa da dan ake mai wannan kashan ake mai wannan girman wannan kashan shine ke zirki da kwan Allah Allah ka kare ni a gaba ma kan ƙara tambayar da bata dace yi ta ba kuma yake ga yake neman gafara ta Allah wannan tambaya dai wallahi ka gafara ni wa tarhamni ya Allah idan baka gafarta mini ba kan mi wannan tambaya yaro dai wa tarhamni kaji kai na Allah akum na khasirin dan mun daga cikin masu tabi asara daga dan wadin alaka ka da wani kafirce ma Allah ba kai bashi ba kai ba ko ma da shi ko a daga ta dama haramun laifi ne ma kai kana addu'a Allah shirin da mu me ce gaba قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم نعم ينزو أن تكتا من الإسر akan cewa nuhu alaihi salam an kare an halakar da na halakarwa yayi magana kan da an tsaida mishi wannan magana daga yau kuma ya nemi gafara ta Allah subhanahu wataala na ba zai kara ba kuma Allah kare shi a gaba qila ya nuhu aka ce ya nuhu ibid bi salamin minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimma wala umamin mimma ma'aka nun yanzu ka sabka nan kenan wannan magana an yi ta ga ruwa ya kare duniya cikin jirgin ruwa bai hoto ba sai da aka bashi umarnin hutarwa yanzu ka sabka ihibit mana ka sabko daga cikin jirgin ruwa ka sabko ƙasa kuma ka mai garanti cewa bi salamin minna ka sabko cikin aminci daga wajen Allah in ka ji tsoron komin sabka a ƙasa ka sabko cikin aminci na musamman daga wajenmu wa barakatun alaik kuma Allah ya maka albarka wa ala umamin mimma ma'ak Allah ya albarka kan wasu al'ummomi wanda suke ma tare da kai Allah ya masa albarka innan kenan an bashi nutsuwa ya sabko cikin nutsuwa ba matsala ko daya yace wa umamun sanmatu'un wasu kuma jama'al cikin al'ummaka cikin diyanka za mu je yadda su daɗi a nan duniya sun mai masu minna azabun ali kuma azaba ta musamman mai tsanani za ta shahisa daga wajen nan kenan Allah zai rama ga wasu bayin masu imani kenan Allah kuma zai kamu na azaba ga wasu mana butu wannan shine yan uwa karewar ruwan tufan ya kare yan uwa abin da yake tabbatacce na akwai magana ina ga da dan uwan zai ke min tambaya ba na shigo cewa akwai wani iyaya da wata magana cewa ina ga wani boka ne da sunan addini iya bada wani magani da itan wata ke ko kanya wadda aka yi ruwan tufanu ita ce ta fara ko bata batanta ko menene ita ce kanya ba ita ce maganin komi da komi da da abu da yawa da yake bada ƙarshen wannan abu yan wa kullum muna ta irin wannan maganganu da abin da bai zo maka ba ta hanya kyakkyawa ta manzan Allah ya ce abin da ya tabbata wani bala macen komi za ka shi mace akwai abu da yawa shirgi hanya ce ɗauka ta hanyar neman suna da neman yaɗa na abin da ba shi ba ya ta maganu da yawa kanta ka ji abin mai ji abin ya ji abin da yawa ko maganu da yawa kan abin kurin nan da ruwa ƙare jirgi ya sabka kuma nuwa da salam ya sabko cikin amincin allah allah ya mai albarka to nan akwai magana cewa nasi ya taɓa cewa nuwa da salam shine baban duniya na biba adam ya aka yi da wa'incan sauran jama'a wannan can karatunmu na safat Allah ya tabbatar mana cewa waje'alan zuriyatun mulbaqin ina ga akwai nasi cikin wannan waje'alan zuriyatun mulbaqin وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه.
وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على نوح في العالمين إنا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم ثم أغرقنا الآخرين na'am kenan anan bayan kare wannan abun jirgi ya sarka Allah subhanahu wata'ala duka sauran jama'a suka yi imani an ce ba su yi ba zuriya Allah ya kaddara ɗiyan shi ne kurin wanda suka yi su suka suka yi saura suka yi ƴaƴa a bayan shi shi ta dole gani a saman ƙasa a yanzu bayan Adam alaihi salam in wane ne sassala ce ta annabi Nuhu alaihi salam Allah ce waje an na zuriyata humul baqin Allah ce eh maka sanya zuriyar shi kenu wal salam humul baqin su suka yi saura bayan kare tufa sai da nasin qur'ani kuma dama cikin abin tarihi dama abin haka yazo cewa diyan shi ne suka yi saura bayan halakar da jama'a wa tarkana alai fil akhirin kuma mun bar kalma ta yabo ga 'yan baya ga Nuhu alaihissalam kenan har 'yan baya sun zo za su yabi Nuhu alaihissalam abin yabo ne yayi abin yabo sai Allah ya tabbatar da abin cewa salamun ala nuhin fil alamin Allah ya tabbatar cewa amincin Allah ya tabbata ga Nuhu alaihi salam cikin bayin shi yace inna kadhalika najzil muslimin Allah ce haka muke sakamako ga masu kyautatawa sai wa sakamakon menene mun karanta a banu alaihi salam yanda ya sha wahala yanda ya gwagwarmaya ne babu wanda ya sha wahala gwagwarmaya da kahure kamar shi da tsawon zamanin da yi ya ji mune ya sha wahala kamar ba komi kamar Allah bai tare da shi suna gama shirme ne inda annabin Allah ne yanzu a duk wannan shekarun ana wulakanta shi ana mai kaza shuru ba abin da aka yi hannun annabin Allah ne ya tsaya shi mai rike wuta kan abin da jikar shi amma da ƙarshen lamari Allah subhanahu wata'ala ya jirmiyar da duniya gaba daya duk wani mutum saman kasa in ba yan cikin jirgin ruwan ba babu wanda ya sauraye shi bayan kuma an saukan ma sai Allah ya ma 'yan gidan shi albarka su suka yadu a saman ƙasa Allah ce haka muke sakamako ga masu kyautatawa ɗan wannan labarin nuhu alisalam yawan musani kullum cewa Allah subhanahu wata'ala yin magana a wai wannan na nuhu ne kai ma ni ma kowa duk bawan da ya tsaka hanyar Allah duk inda kake ka tsaya kan hanyar Allah ka jibre ka sha wahala kan gaskiya karki gaskiya ƙarshen lamari Allah bai barinka haka Allah zai ma sakamako daidai da kai da abin da ya so wannan annabar Allah ne Allah ce haka muke sakawa masu kyautatawa innahu min ibadil mu'minin nuhu alayhi salam iya daga cikin bayin masu imani yace sun mu'aghara kanan akharin mun tsiratar da shi an wa zuri albarka amma sauran ma Allah ce mun dirmiyar da sauran gaba daya wannan shi ne kenan ƙarshen lamarin ana mun zo ƙarshen lamarin nuhu alaihissalam allah ya tsiratar da shi ya halakar da kahurai sauran jama'a sai Allah ya ma gidan shi albarka suka yadu a saman kasa su ne kenan a yau muna cikin zuriya ta nuhu salam sai manzo Allah ke bada labari gobe kiyama a hailin shi kiyama wajen da za a je za a je neman ceto sai manzo Allah ce gaba da duniya za ce mu je wajen babanmu nuhu ta ko a je wajen nuhu ba shi babban bayan adam shi zai gaje shi dan shi ne baban duniya gaba daya bayan adam alaihi salam sai Allah ce gaba zarga tulka min an bala gaibi
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Allahu akbar Allah ce tilka min anba'il ghaib amma me yake ana ishara ga wannan mun koro labari mun ji labari na shekara dubunnai baya annabi sallallahu alaihi wasallam kai zo duniya shekaru ne aru aru amma gashi wanda yake ummi cikin al'umma ummiya wanda ba su da karatu ba su da kuma ba su da littafi ko daya amma iya ba da labari dalla dalla na lamarin nuhu alaihi salam kamar a gaban shi aka yi abin eh wannan iya cikin labaru na gaibu dalla dalla da yadda aka fara abin da yadda abin ya zo da tattana da ɗan shi da yadda Allah ce mishi kamar a gaban shi aka yi abin labaru na gaibu wanda alama ce cewa manzo ne daga Allah kuma labarin da yawa duk dan kurakurai su wani kitab bin su iya cewa ƙarya ce da su samu wannan labarin a cikin littafinsu su za su yi shaida kan irin labarin su suka da littafi suka irin labarin su su ɗan canza abu da yawa amma yadda zai faɗin ba mai sa ƙarya ce kuma an san bai rika wajen kowa ba ba shi da malami a cikinsu a ko'ina ma mai kan labaru dalla-dalla kamar a gaban shi aka yi wannan alama ce ta wannan manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk wannan cikin labaru na gaibu muke yin wa'ayin su zuwa gare ka nan kaga wannan shine yace ma kunta ta'lamu wa anta wala qaumaka min qabl hada wannan labaru na nuhu salam manzo Allah ce Allah ce ya rasul ma kamata manzo Allah sallama kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da jama'a ka kaf babu wanda ya san wannan labarin min qabl hada kafin wannan kafin alqur'ani wannan iya karanta da mu yan uwa cewa nan sallallahu alaihi wasallam bisan gaibi ba kamar da Allah bashi umarni ka ga mutane kun la alamul ghaib ga ya wannan wannan sun wannan nasu qur'ani ne a ce ga ya musu ni bin san ba gaibi قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب
yace kul ga ya musu nan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala ga ya musu ƙul inni ƙul ma indi la ƙul lakum indi kaza la ni ban ce muku ba taskar Allah a waje na take nan kenan ta arzutawa ta duk wata fadala ta Allah babu ɗaya a hannuna eh ga ya musu wani umarni Allah dan su da matsayin shi wannan manzo ne na Allah subhanahu wata'ala yace a gaya ka gaya ma bayina kai babu wata taska ta Allah a hannunka mai wa a yau nawa za ka ji da an taji taji ta ce ka ga mutum iya magana karara ga ana kallon shi ana jin shi zai dangana arziki ga wani shi ke arzitawa idan ka mallaka hoton shi ba ka tsiyata ba ka ji ba suna sai za ka zaka hoton shi a jikin mota a jikin gida a jikin ina ne haka aka gaya musu cewa hoton shi albarkaci in ka za ka samu arziki da ana gama jitai shi abu ya zama a hili a ɗika hudi suke da baka inda aka gani aka wani suke amubin hudi ba ko ka zaba ba amma abin haka ce a ƙida suna arzitawa an ka biyu su an ka iya kuma ka talauci don ka saba musu kuma su nufi na ƙida allah kiyaye kenan cewa ba wata taska ta allah a wajena kuma la'alamu ghaib ni musamman gaibu amma in wannan kaga nasin qur'ani ko amma ya ga mutum wai dan adawa da ahli sunna ko wani sai ga mutum ya zo wai ah annabi ya san gaibu wai da Allah ɗan da wa kake magana ahli sunna ne suka da wannan qur'ani wannan aya kullu kullu ni la a'lamu al-ghaiba nasu nasu hadisi ma da kake shi inda ma wani hadisi ne take ce bai inganta ba to nasun qur'ani ne amma mutum ya faɗa wai to bi sani ba iya adawa da abin karamin lamari ne kana kina ka zage ni ma baka wuce dan ka zage ni ka ci mutunci ka ka wuce amma yanzu sai ka karyatar da maganar Allah sai kake karyatar da abin da Allah hudi ko shi manzo Allah ya hudi umarni ka mishi gaya musu ni musamman gaibu amma ce annabi san gaibu la dole da waye da waye rigima dan Allah ki kai naka ne me ya shi naka shi huda ya karanta ya karanta ta akwai mutane kurin wasa da hankalin mutane da san zuciya ma mai mutane shi ne na kallaci kawai sami rahimu Allah yake cewa misali mutane wallahi da sunan bid'a abin karamin lamari ne ya ce mutane kuwa manzan Allah ladabi ya ce yanzu misali annabi sallallahu alaihi karara hadisai ne ingantattu ya ce kulle bid'atin dalala akwai zalatin finnar dukkan bid'a bata ce dukkan bid'a a wuta da wani zo a abin da akwai hasana wa kowane ne su gara da wa yake wagana da kai yake kai ka ce bi dukkan bida mata ce ko ko annabi hudu amma zuwa a dawo da ahlus sunna a bida suka fada da magana kai manzon Allah ne ruwa ce ga kan tun cikin mulku mara kana cikin sabu sunan tun cikin mulku mara zaka zakanta cikin da rawu da mamun sai rutu wani bangare cikin sai musulun to wannan manzala kuma ma dan kadarin abun dukkan kusan hudu ba ya wani magana dukkan bid'a bata ce dukkan bata a wuta amma mutum sai zo a akwai wata kaza haka na ce waye kai da ba kai kauli ba manzo Allah yake cin gyara ko kullu a wa kullun kulliya kullun waje ta kullun waje ta shi ba kai jawala idan ka ce ni ban gano ba fasarar sai ga Abdullahi ibn Umar ya maka magana yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'an nasu hasana abin abin sahabi ne sahabi ne fasara abin gaba gane ba tukuni ne mun gane ba malam ya muna an sunan jahilai to ya ga sahabin annabi sallallahu alaihi yace dukkan bid'a mata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce a wajen su an sahabi ne ko mu koma kasa kasa ai za ce mu malikawa ne malikawan baki ko baka ɗan ba magana wallahi wa magana wallahi ba ruwan malaka dan bid'a ba ruwan malaka dan bid'a yakin ta yayi da karanta ta wuce da yawa ya ce amma malaka wani ba su malakiya ko dan bid'a ne Allah wallahi ba alaka da malaka ba ga malaka dan bid'a wallahi ba ruwan malaka dan bid'a ba ruwan malaka dan bid'a kuma dalilin haka insha Allah cikin darasin mu na gaba za mu samu ta malik ku san waye malik malami na addini na hadisi insha Allah ban kare alwajiz insha Allah muna wani darasi da muke na yan lokaci wata wata biyu kuma za mu sa kowa da mu da malik ka ga me me waye malik insha Allah ku nemo da malik eh malik malamin sunna ne wallahi malamin sunna ne wallahi ma malik to nan imam malik rahimahullah yayi bayani akan cewa in mun kare tabi ko sai ga malik ya tare mullah daya cikin almajiran malik wanzu ka rayu da su ba a littahi ba gaba da gaba ibn majishun ya ce sami ito malikan ya ƙul na ji imam malik iya cewa kuma magana tana nan cikin malami na malikiya da littahi na tabbata samun na mamu shatibi ba malami na malika shi ma ya kama magana cikin littahi mamu shatibi ya ce imam malik yake cewa manibtada fil islami bida'atan yara hasanan faƙad za'ama annama mana khana risala yace duk wanda ya riya cewa a addini ya kirkiri wata ɗan bid'a shi ce wannan bid'a ce hasana kaji abin da maliki ce ko yace wannan mutumin faƙad za'ama ya riya da ko bai faɗi ba kamar ya ce ana ma wannan khana risala manzo Allah ya hayanci takwan Allah haka matsayin kake duk wanda ta kasana wannan wani maliki ba maliki ba maliki ce ba ba maliki ne ya ce duk wanda ya ce akwai bida hasana ya ce manzan Allah ya hayanci taɓon Allah amma duk da wannan bayanin wanda aka yi manzan Allah hudu sahabi ya fasara mara ya fasara amma hayau ta suke akwai hasana su hasana suna kan hasana kuma Allah sa mai sunan hasana kuma Allah ɗan wa wallahi abin tausayi na Allah Allah fa abin tausayi ba abin tausayi sai mata da yara su mahiyawa jagororin sun san ƙarya ce amma mata san annabi ne san annabi ne Muhammadu sun san da kalama su ne gaske ne sun da abin tausayin wallahi na yi tausayin mata da yara wallahi insha Allah sun gane insha Allah hankali Allah gane za su gane gaskiya insha Allah Allah gane gaskiya.
kenan so da yawa mutum iya faɗa da wani zai kawo ma Allah kaga wannan magana da ya ci cewa da bisan gaba ba magana ce daga Allah kuma za Allah ya hodi Aisha cikin sai musulun sun sai musu Aisha take cewa cikin ta ce duk wanda cewa da bisan gaba ƙarya ke Aisha sun sai musulun Aisha ta ce ta tsada ana ta ce duk wanda manzo Allah ya san gaba ƙarya yake ga Aisha sun sai musulun dan wani akwai wani dan kuskure da ake samu lokacin tattaunawa da ɗan bida'a idan ka ce bai san gayo ba sai su ka maka ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin kaza ya wakana kaza kana wannan ba mai shakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labaru na gaibu amma alimul gaibu Allah shi ne masanin gaibu shi ya gaya mai abin shi ba ganewa kuma wannan sanar da manzo Allah gaibu alama ce ta manzo ne daga Allah amma ba shi bane ba a karan kan shi sani bi sani ba shi ma kan san labarin Allah ta tilka min anba ila ghaibi nuya ilayk ma kunta ta'lamu wa anta wala qamuka min qabla hadha da bi sani ba yace wannan labarin muna baka labaru ne daga cikin labaru na gaibu da kai da jama'arka babu wanda ya sauna labarin kahin alqur'ani ya kai maka labarin haka shi bai sani ba amma an sanar da shi karanta wannan kada ya shiga aya labarin ifk na ƙarya da aka ma'aisha radiyallahu anha iya ba ta shi irin shi ne kan ta sallu bukhari musu kan ta bukhari kan ta muslim kan ta ji wani kisa abin da kana sutul nur zaka sa annabi cewa mata shi aka zarga kuma shi ma abin ya zira mai a rai kwana nawa akai ya kaurace mata jiya ba fitar da akai in shi ta inda ya san gaibu ya aka ta samu amma sai daga baya bayan abin an shiga rudu wasu halaka mai halaka ya halaka ba daga ba Allah ka labari ba ta alim zai ko ya ka labari kenan eh manzo Allah ya ba da labari na gaibu da dama wuri da yawa wannan Allah masanin gaibu shi ya sanar da shi kuma na alama ce ta cewa lalle manzo ne daga Allah subhanahu wataala dan kowa sani babu wanda san gaibu sai Allah to shi masanin gaibu sai baka labari ya zama gaibu wajenka kaji magana zai kenan a gyara magana Allah ce muke mu Allah ya ce kenan tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk wannan labaru na nuhu nuhu san da ya gabata labarin nuhu alaihi salam iya daga cikin labaru na gaibu nuhiha ilayk muke maka wa'ayin wannan labari wannan kisa ma kunta ta'lamu wa kai baka san wannan kisa ba an taula kauma kai ko jama'aka babu wanda ya san labarin min qabala hada kahin zawa alqur'ani ita fasabir takurin ka ci gaba da haƙuri ka doge ka tsaya kan hanyar Allah ka yi haƙuri game da nan game da cutarwar mutanenka game da ƙartarwa duk da yasa irin abin da ya game da shi Allah ke ba shi haƙuri fasabir inna da aqibatul muttaqin ƙarshen lamari an kai an kawo an yi gwagwarmaya a sha wahala amma ƙarshen lamari iya gaba tsoron Allah eh Allah taimake mu ci gaba sabon kisa وإلى عاد أخاهم هودا
na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون نعم وإلى عاد أخاهم هودا القرآن كنا hado kuma ka wannan na mai wata duniya ta musamman aka yi ta yi kaman ba idan muke rayuwa haka suka rayuwa ranar ta hudu ta fada a ta a sha haka aka rin shekaru aru aru an yi rigima an yi waya kare da sun zama cikin karin labaru zamanin da tsawon maka zamani akalla wannan dubu shekara amma mu labarin cikin yan ayoyi ga abin da aka- ga abin da ya wakana yanzu kuma sai wa ila adin kuma mun yi aike zuwa ga adawa akhahum huda mun aika musu dan uwansu hud yan uwa adawa cewa sun rayu ana ce a haƙaf wani wani ba sunan aka wuri bane wuri guda ba kaman karkar yanki ne kaman nan da ake sanar da marubu wani azawad wani kaza haka yanki ne tsakanin yaman oman saudiya wani wutsakar sahara ce wuri sananne a nan suka rayu adawa wa'annan yanwa cewa mun yi imani da nassun ƙurani wannan sun rayu a wani wuri a haka yanwa ganin hikimar allah yadda ya halakar da wannan jama'a aka halakar da su babu ma wani asarkinsu amma galaban a ƙurani amma su gidajensu aka nema ma ina suke irin na samu da babu ba su san su ba mai malamai na addini da masu binciken tarihin kasa sai min nafsan katurubandis min nafsan katurubandis ana bincike mu da mun imani a wannan sahara kinci aka yi su amma na gidajen mamu labarin gidajen da zaka zaka za ba mu gansu ba amma an imani akwai su wani wurin wallahi na kasan dezar ce iyakar dezar ba komi a wurin da gini an kare an ci kasuwa an watsi ashe garin ma ya koma cikin ƙasa yan bincike suka binciko garin gari ne guda mayan gine-gine yana kaga abin wata abin haka bidokin abin gari ne amma wallahi an wa an ci an kare kaza sun koma kamar sahara ce kurin wallahi wurin sahara ce an gado garin hoton wurin kayan a kan wurin garin ya bace ana tahiya ana kai ana kawo suna ƙasa garin ya ƙasa mahai daga baya aka samu garin iya nan tsakanin yanzu a garin da ya kusa an tsakanin hadramaut ya kusa na cikin umarnaki a yanzu a cikin abin geografi ƙasar umarna abin shi amma dama sarakin ce ƙasar saudiya da yaman da umar a nan sarakin take amma ce a yanzu tajir iya cikin umar asalin garin da aka samu iya nan gari dari ya gari ya ka turin dis an jima an bace an jima labarin sana an gama da su ya ce wa ila adin a kawun huda adawa kuma yan wa cewa ko a yanzu kaga ginin kasan sai akwai ilimi kuma akwai wata cigaba ta musamman irin nau'in da suke har kuma gidan ba bai rushe ba illa kurin ko wacce dukkan alamu na alamun iska ta bige tun abubuwan gasa nan iya nan har yau gaji aya ce tana nan ya ce wa ila adin a kawon huda mun aika ma adawa dan uwansu hud قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره yace ya jama'a ta ku bautata ma Allah ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba in antum illa muftarun kowa makareta ne kirkirar ɗaya wannan allolin banza ne kun yi lahun banza kun yi abun bauta na ƙarya ƙarya ce ku kirkira ku dangana ma abun bauta na kiran ya ƙaryatar da su kan abin suke da'awa na bauta ma wannan Allah ya qaum يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم يا جماعة تنا قال أقول جانا توسياوا ‘yan uwana dangina ya ƙaun ita ba ya ada ya ƙaun tun akwai neman tausasa magana ya jama'a ta la as'alukum alaihi ajra wannan aiki da nake yi na kiran ku zuwa ga Allah bin tambaye ku ba ladawa bin tambaye ba albashi balla ce albashin yayi tsada ko dan kudi kake yi bin tambaye ku ba lada ko bi in ajri illa ala Allah illa Allah zai fadar ni in ajri illa Allah zai fadar ni ladana iyakan wanda ya halice ni Allah ke shi nake nema ladan aikin da nake a wajen shi afala ta'qilun ba ku ganowa ba na abu nake nema ba na duniya a wajen ku kurin aiki nake na Allah wa ya qalmu sakatu rabbakum wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa 'alaykum midrara يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه dan da ya kira da ya musu ya mutane na istaghfir rabbakum ku nemi gafara la ubangijinku thumma tubu ilai kuma ku koma zuwa ga Allah amin sa bayani anan yan uwa maganar astaghfari da maganar tauba kowanne iya ɗaukan wajen kowa amma idan suka rabu idan suka gama a waje guda sukan an canza ma'anar cewa istighfar neman laihin da ka riga kai Allah ya gafarta maka shi kai ya kama ka da shi tuba komawa inda Allah ya ce ka tsaya ka koma ga Allah yanzu kenan abinda ne Allah ka yaye mini yanzu kuma na koma inda kake so na tsaya Allah na koma na tsaya inda kake so ke shine na koma ga Allah eh suma tubu ilai yusilu sama alaikum midara wannan waya ƙara karantar da mu astighfaru kadai ba ta wada kana a saban Allah kuma astighfaru lai akwai masu ganin wani suna suka farari a dubu zuwa a jika za take a wata a kullum don ka saban Allah tana ina astighfaru shi kenan an ce wannan mata na bukatar wata astighfaru cewa ina saban Allah ina astighfaru kullum ba ne fasawa ta mata tana bukatar wata astighfaru don ba astighfarin kirki abin da kake kayi kana neman Allah ya yi maka kina abin iya damun ka ne kana dama ka nemi gafara ta Allah kuma ka hasa abin da kake kaka rudu ina suka fara kuma saman Allah ina zina amma ina suka fara dari kaza iya shan giya iya zagabari tun da ina zagabari shi kenan a a ka nemi yahiya ta Allah kuma ka koma inda Allah ke ka koma kenan ka tsaya inda Allah ke so ka bar inda Allah hana ka shine yace musu ku nemi gafara ta Allah ku koma zuwa ga Allah idan kuka yi haka yusul samaa alaikum midarara Allah zai sabkar muku da ruwa daga sama shine a sama ma'alma ma'ana wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kari da kuke alfakari ku masu fashi da na kuwa waje da kari da kaza kaza to kari ma da kuke shi sai Allah ya tsara mu eh ya Allah ya tsara mu karhi akan karhin ku wala ta tawallu mujrimin kakku bada baya kuna miya go mutane na ku hankali wannan kira da yake muku kakku jiyo baya shi ana ku amsa kiran Allah me suka ce mishi amsa qalu ya hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina wa ma nahnu bitariki آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ‘yan wa kullum muna cewa idan ana karanta isla ƙura'ani wai ka ɗauka kurin a ka labaru kuma ji labaru sun wuce kamar taɗin ya sun wuce a kai mai jin darasi ne gare ka darasi ne gare mu na makarci wa wannan annabin Allah ne manzo ne Allah ka ɗauka kai mai wa'azi ko masu wa'azi menene dan kawo an ci ake ba a yi eh take damu na hori mun ji ba mai mun ji ba mun ji ba abu na ku sai mun kawo mu mun bari haka magada uwa ne ga kanu ba mai hana mu kika da ba mai hana ku da mun namu aiki na wa'azi ne na laka cewa wa ma'ala rasul illa al balagul mubin ai haka suka cewa an ji ba a yi bin muhasawa yayi mun mu yi kawo ko da haram ai ji masu azi hadi ne ko manzannin Allah ma Allah ce abin da ke kan manzannin Allah isarwa kuɗin mai faɗi mai bayani kaza shirka ce kaza bid'a ce halaka ce ko kai ko ka bari ba ruwa mun kare namu fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir jazakallahu khairan illa man tawalla wa kafara فيعذبه الله العذاب الأكبر إلى إلى إن إلينا إيابهم ثم ها ثم إن علينا حسابهم جزاك الله خيرا تفتكر كيكون كيك لقدي إيه كيك لقدي كون إنما أنت مذكر كون كيناك ميقلقدي ne lasta alayhim bi musaitir baka mada ma kowa ba tilas ba tilas ina kun ka hudi ne naka mai galgadi ne ka hanzo wal azaba illa man tawalla waqafa wanda ya kiya akan kira da kai ya kafirce ma Allah fa yu'adhibuhu Allah azabal akbar wannan ba wannan Allah Allah shine mai azaba sai mai azaba azaba mai girma summa inna alaina bayan sun ina alaina sun ma ilaina inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum Allah ce makomansu sun kare rayuwa ta duniya sun ma inna ilaina iyabahum za su koma zuwa gare mu sun ma inna alaina hisabahum kuma hisabinsu a mu za mu yi Allah ke sa wuta ko ya sa aljanna ba mu muke sawa ba muna mutum mu ce kaza shirka ce kaza bid'a ce ga addini na Allah ga abin da Allah ya ce ga abin manzo Allah ya ce shine namu hisabi a hannun Allah ke eh wannan shi mu gano da haka lamarin wasu wa'azi aiki ne kun isarwa ko ku ce kun milki a hemani ba mai hana mu ba mai hana ba mai saku da ƙarfi isarwa ce kurin ta rage ga mutum muna fata Allah shi da alif da bayan shi shi ya ce aikin manzannin Allah annaba Allah aikin isarwa ne shari'a hannun Allah take eh hannun Allah take da haka yi mutum kan ka bakan ka wahala kun ki ba ma yi kan ku yi dan kanku Allah ce qalu suka ce yahud ma ji'tana bi bainati bi baina ne ba da hujja da kama da ko ita muwasa to zamu ga ko ma nanu bi tariki alihatina qawli muwa ba mai sa mu far abin da muke bauta ta ma dan magana ka kuran mai magana shi wazi da ke an yi ba masa ba ma barin abin da muka isko ana yi na bautan dan magana ka eh kuma mana na ka bi mu ne mu kuma ba bai wa amince da kai ba ma yarda da kaiwa kinan ba kan maka sha wahala an ki ba yi ba mu fata bautar wannan Allah dan wa ayo na yake dan wasu dan so da yau ayo ana magana shirka a an abin da shirka yau shirka ya kai wuce bid'a fa yau an ka dauka da ake magana bid'a bid'a wallahi kayan bid'a ta halaka da mutum shirka ta halaka da shi da yawa da a yau za a zo ana magana an shirka bid'a ce an ka ba shirka suke yi ta wuce bid'a yawa dan wa'ana kowa wanda yake na ya san halaka ce ta wasu wasu daga cikin malamai a wa mutum ya san ko hadda mai sarka da wace ta amai kurciya amai tabbata da amai ya san so suke jahilai suke yi yau kowa sun tsakanin mace da mace kishiya da kishiya babu yarda ta je gidan malam ya mata aiki abokin aiki da wai da shabda aljuwan ko da mace da kowa ba malam ya ne aiki wannan aiki ne aiki na a rubuta sunan Allah a sa wani abu a ba kare ko abin da ishara don aikin waye aiki ma aiki jale ne kawai shi ake kira a wasa kenan abin ya wuce mafi da shirka ta yawa shirka ta yawa cikin mutane ake kira ku tuba ga Allah ku hasa wannan kulumboto ku hasa shi da sunan Qur'ani da sunan addini ku tuba ku koma ga Allah ku nemi abin yi ku nemi abinci abinci na halak ka mai ci da addini duk ci da addini ya kawo haka a cikin addini za a ci dole a yi fara kuna gani dai a godo wannan gamin a godo wannan a gidan juju a gidan alƙali gidan sarki yau kowa da ɗazu wata ta kira je ne ta kira na malam wannan na gaba kai gaba ta musamman bari mane ba an ba ta wani aiki da tarare da waye da rubutu ta sha malam zai ta kare ce bari mane ba kai wani ba ita ce ne Allah ba ta ce wallahi jiya wani jiya wani jiya wani take magana da ta gama ta gama gama ta gama to malam wala sai barci doke ne ba da wuri ka zo nan kuma shi ake kira mu wannan wallahi fata muke a fasa a tuba ga Allah a zan musulmi na kware wallahi kai ka tsira kai malamin su bayan Allah sauran talakawa zaka halaka da su sun huta da kirka dama wa kowa abu ne wa haka haka wa kowa ya tsira kowa ya tsira a rayu cikin mutunci cikin aminci kai a nutsuwa matar matakin shaita a cikin nutsuwa haka abokin aiki abokin kasuwa kowa cikin nutsuwa kowa bai shirka shi ake fata ɗan wa a koma ga Allah shi ne aikin masu wa'aziwa amma he mai rabo Allah samu cikin masu rabu kenan suka ce akwai sarrafu ya ce kenan a kai lokaci to Allah kai mara ta yi Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh